بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله العمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا نواني قوة الرجب بقوي قوة الرجب تقوى ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakwai ne hijiran manzon Allah alif da dari hudu da arba'in da biyar sha tara ga watan ɗaya miladiyan annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha Allah za mu ci gaba da karatunmu cikin ashama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn sura al-imam tirmidhi a ɗaya daga cikin mashahuran littattafan da suka shahara a ɓangaren sira da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sifofin manzan Allah da halayensa idan ba mu manta ba a karatun da ya gabata muna babu ma ja a fi sifati naumin rasulillah ba mu fita daga babin ba babu ma ja a fi sifati naumin rasulillah hadisi na ɗari biyu da talatin da arba'in da bakwai hadisi na ɗari biyu da arba'in da bakwai babu ma ja a fi sifati naumi rasulillah babin da ya mana bayani akan yadda annabi yake bacci a hadisin da za mu tashi shine haddasana al-husayn bin muhammad al-jariri haddasana sulaiman bin harbin حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن عن حميد عن بكر بن عبد الله المازني عن عبد الله بن رباه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا أرس قبيل الصبح نسب ذراعه وودع رأسه على كفه الحسين بن محمد الجريري يا بامنا باري دق سليمان ابن حرب حماد بن سلمة يا بامنا باري دق حميد daga bakar daga bakar dan abdullahi almazini ko almazinni daga abdullahi ibn rabah daga abu qatada manzon Allah ya kasance idza arrasa idan yayi bacci bilailin a farkon dare ma'ana in aka ce arrasa bacci a farkon dare to ittaja'a in zai yi bacci da farkon dare yakan kishingida ne ala shaqqihi al-ayman a gefensa na dama wa iza arrasa qubayla subhi idan kuma zai yi bacci gabanin asuba to nasaba zira'ahu yakan shimfida zira'insa ne nan kenan yakan shimfida zira'insa wa wada ra'sahu ala kaffihi sai ya daura hannunsa akan tafinsa ma'ana in ya shimfida zira'insa sai ya sa hannunsa akan tafinsa amma idan a farkon dare ne yakan gida ne a gefensa na dama ga baki daya abin da yake nuna maka shine duk baccin da zaka ga mutum yayi haka ya daura hannunsa akai bai daura kansa a matashi ba to da alaman bacci ne da ba za a dade ba kawai dan rintsawa ne amma idan mutum ya sake jiki ya kwanta a gefensa gaba daya to alaman zai huta ne to duk da cewa duka mun yi bayani akan baccin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bacci ne irin na wanda yake jiran ko ta kwana ko me zan ce bacci ne na wanda yake yake da abu yake da uzuri a gabansa ba bacci ne na wanda zai miƙe kafa ba akwai lokutan da akan yi bacci na sunna akwai kuma lokutan da haramun ne ko ka makruhi ne bacci a wannan lokacin baccin da ake yi kashe uku ne akwai kailula akwai ailula akwai hailula kailula bil qaf in aka ce ƙailula shine bacci bayan sallan azahar zuwa la'asar sai mutum ya ɗan rinsa to a wannan lokacin sunan wannan baccin ƙailula akwai kuma ailula shine bacci tsakanin bacci tsakanin maghrib da isha an gane ko ko bacci tsakanin la'asar zuwa maghrib shine hailula shi kuma hailula shine bacci bayan sallan asbahi to dukan su wannan baccin bacci daga sallan azahar zuwa la'asar hakan nan wannan sunna ne na manzan Allah kailula shi kuma bacci daga la'asar ya yi lis zuwa magariba malamai sun ce wannan yakan sabauta rashin lafiya sai dai idan mutum dama yana kwance bai da lafiya ne yana neman yayi bacci amma mutum da lafiyan ka kwanta tsakanin wannan lokacin ba a yin bacci wannan lokacin sai kuma shi hailula bacci bayan sallan asubahi wato lokacin da rana za ta fito tsakanin wannan lokacin mutum ya kwanta ya bacci wannan kuma wasu daga malamai daga cikinsu akwai sayyidina ali ibn abi talib sun ce yana sabauta talauci to da ire-iren waɗannan to manzon Allah dai ala ayi halin baccinsa tanamu uyunul ghafilina wa ainihu bima shahidat fi layliha qad takhallati idan ghafilai ne rafkanannu sukan yi baccin da har za a rafkana amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sa yana yin bacci ba bacci irin na rafkana wanda za bacci zai yi nauyi har ya zamanto mutum bai san ma a tashe shi ma bai sani ba daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da ban mamaki shine mu'jizan dawowar rana ta je za ta faɗi a ruwayan abu huraira sayyiduna ali ne ibnu abi talib karramallahu wajhahu annabi ya aike shi aika to wajen aikan manzon Allah sai ya makara har rana za ta faɗi bai yi sallan la'asar ba da ya dawo kuma lokacin yana cikin aiken manzon Allah ne kasancewa idan annabi ya yi aika to aikan manzan Allah tana gaba da kowane farilla dan a ka'ida ko sallah kake manzan Allah kira ka yanke sallan zaka yi ko sallah kake annabi ya kira ka ce wani to da ka yanke sallan ne saboda ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran manzan Allah dan an ce akwai sahabin manzan Allah ya alabnu umayya da manzan Allah ya kira shi har sau uku bai amsa kiran manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai daga baya ya amsa kiran manzon Allah ya zo bayan ya idar da sallah annabi ya ce masa na kira ka sau uku baka amsa bai ce ina bacci ne ya rasulullah annabi ya ce ni ina kiran ka zaka ina sallah ne ya rasulullah manzo Allah ya ce ni ina kiran ka zaka ce kana sallah baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum ba baka ji Allah ya ce ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah ba malami suka ce ko sallah kake annabi ya ce wane cewa lokacin ba sallan Allah ke so kai ba abinda Allah ke so shine ka yanke kiran ka zo ka amsa kiran manzon Allah saboda wannan ruwayan na Ya'la ibn Umayya da annabi ya kira shi har sau uku yana sallah bai amsa ba sai da ya idar da sallah sai ya zo ya ce ya rasulullahi ka kira ni ina sallah ne annabi ya ce ni ina kiran ka zaka ce kana sallah baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum ba har aka ce idan annabi ya aike ka ko ya kira ka kana sallah ya aike ka a wannan aikan ko tusa kai kai fitsari a hanya idan ka dawo zaka daura sallan ka ne daga yanda ka tsaya sai a wannan yawon da kai kana cikin aikin Allah ne da manzon Allah malamai suka ce ko ina ka je ko ka yi magana kowane irin sirin bahana ka yi a hanya to idan ka dawo da ka daura ne daga yadda ka tsaya sabila da wannan aikan naka yana cikin aikin Allah da manzan Allah ai mun gane to sayyiduna ali ibnu abi talib manzan Allah ya aike shi har rana ta faɗi bai samu ya yi la'asar ba bayan ya dawo rana tana dab da ta faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kiranyi rana ya ce lallai kana cikin umarnin Allah ne da umarnin manzan Allah don haka rana ta dawo ka yi sallah a muktarin lokaci duk da cewa an yi magana akan hadisin amma mu duk abin da yake nuni akan martaban manzan Allah da darajar manzan Allah ba mu ma bincike a kai sai dai kuma shi manzan Allah ya buwaya akan inda an nuna falalansa da darajarsa sai an dogara da abubuwan da ba su inganta ba amma kuma rashin inganci fahaf a ka'idan malaman hadisi bai da ƙarfin da zai dakatar da abin da ya zo na girman manzan Allah dan abin da za a faɗa na girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din annabin ya shige haka annabi ya ce rana ta dawo ranan ta dawo ta tsaya sai da sayyidina Ali ya yi sallah ya idar da sallah sannan ranan ta koma shine manzan Allah aka ce sallallahu alaihi wasallama wa ruddat lahu shamsun bu'aida gurubiha wa iz kazzabu qad anzala al-haqqu munkama an dawo masa da rana bayan ranan tana dabdada ta fadi kuma lokacin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayoyi lokacin da aka karyata shi Allah ya saukar masa da ayoyi wanda za su nuna girmansa su gaskata shi ai wata ma ta tsage wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta sako ta tsage ta rabe gida biyu Allah ce iktarabati sa'atu wan shaqqal qamar to da ire-iren waɗannan suna da yawa dama shi idan an ce khawariqul ada abubuwa ne da a hankalinka da ka ce yayi za a yi yayyu to ai kuma annabi ya wuce haka idan ka ɗauki misali nan nan littafin nan mafi kusa na Dr. Mustapha Murad mu'jizatul rasul zaka ga mu'jizozin annabi masu girma masu ban mamaki bishiya ne tana cikin tushiyanta wani kafiri ya zo ya ce ba zan yi imani da kai ba sai bishiyan nan ta yi ta tabbatar da kai annabi ne yanzu kai a kwakwalwanka kana tunanin yaya za a yi bishiya ta yi magana yaya da a yi bishiya yana magana ne bishiya yana cikin mutane ne da zai yi magana annabi ya ce ma kafirin ka je ka ce ma bishiyan ina kiranta ta zo in ji ni ya ɗauka wasa ne ya je yana yi da izgili bishiya kuma bata san wasa ba a lamarin manzon Allah ɗaya da ta tuzgo da tushenta daga ƙasa ta kwanta ta faɗi tana birgima reshenta yana rubuta Muhammadu Rasulullah sai da ta zo ta yi sujuda a gaban manzon Allah ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah shine ja'al li da'wati al ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروقها من بديء الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تكيه حرا وليسا للهجير حمي بشيا يازو يا يشيدة har yana rubuta Muhammadu Rasulullah yana magana bayan ya kwanta ya faɗi yayi sujada annabi ya ce to ka tashi ka koma ya tashi ya koma ya zauna daidai a gurin da yake kaga ai wannan laisa ma'qul a hankalinka ya fi karfin hankalinka wannan ya zamo khariqul ada kenan ya fi karfin hankali ko a ce maka ba ma bishiya hayawiyi mai rayuwa ba a ce maka kututturan dabinan da da shi da katako da shi da itace sun zama ɗaya amma ya yi magana da manzan Allah kowa yana jin lokacin da yake magana da manzan Allah ingantaccen hadisi kututturan dabino yana nan farfashi haninul jiz ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana dafa shi in zai yi ba da aka yi ma annabi munbari sai ya bar dafa shi kawai sai ya ji nishi ana cikin ba sai aka ji nishi kamar nishin taguwa za ta aihu sai annabi ya sako daga mimbarin da aka hada masa sai ya zo jikin kututturan ya tsuguna sai suna magana da kututturan kututturan ya ce ya rasulallah kana taba ni ina jin daɗi amma tun da ka bar taɓa ni ya rasulallah ba na jin daɗi ya rasulallah ina kuka ne sabila da shauƙinka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce maku tutturan me kake so ai kana son na binne ka ka fito a cikin ƴaƴan icen aljanna ko kana son na sake dasa ka ka sake sabon fitowa ka rayu a duniya ya ce a'a a binne ni na fito a cikin ƴaƴan icen aljanna to idan aka ce maka ga kututtire nan busasshen kututtire wanda ya sandare ya zama cikin aljamadatu wal jamadatu absahat billazi ukrisa anhu li ahmad al fusaha'u aka ce maka sandararren abu yana shauki zuwa ga manzon Allah to kai mai jini da tsoka mai hankali mai ido da gani mai ji idan aka ce baka mai jin manzon Allah baka kuka akan manzon Allah wani irin jafa'i ne ya samu zuciyanka wani irin bushewa ne ya samu zuciyanka sayyidina Umar yace nahnu aula bil hanini ne ka rasulullah idan dai har ku tattare zai yi kuka saboda san ka to ai mu ya fi kamata mu yi kuka mu yi shauki mu shiga taratsi da tashin hankali sabira da rashin ganin ka ya rasulullah to ire iren waɗannan suna da yawa cikin mu'jizat na manzon Allah babu ma ja'a fi ibadati rasulillah wannan babin zai mana bayani akan ibadan manzon Allah حديثي ندري بيود أربعين دتكوس حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتخلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا hadisin Qutaiba ibn Sa'id da Bishr ibn Mu'az Abu Awana ya ba mu labari daga Ziyad ibn Alaqa daga mugira ibn shu'ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi qiyamul layl qama rasulullah za Allah ya yi qiyamul layl ya bauta ma Allah dan mun san annabi Allah ma ya faɗa mana inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsayil layl ko kuma wa minal layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya san kana wannan kiyamun laili din dan shi manzon Allah tahajjud kiyamun laili wajibi ne akan manzon Allah duk dare annabi kwana yake yana sallah yakan dai bada lokaci dan kadan mai iyalansa amma sauran lokacin duka na Allah ne idan kuma kaga an kwanta da azinsa da sunan bacci to wani abu ne zai zo cikin baccin ko za a tafi wani duniya a je aikin Allah amma ba bacci domin raha irin namu ba ba irin haka bane to annabi ya yi kiyamun laili ya tsaya yana bautan Allah hattan tafaqat qadamahu sai da kafafuwansa suka kumbura saboda kiyamun laili fakila lahu sai aka ce masa ce ma yaran nan su bari sai mun gama karatu su ci gaba da ɗiban ruwan nan fakila lahu sai aka ce masa atatakallafu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara haba ya rasulullah za ka ɗaura ma kanka wannan nauyin bayan Allah ya gafarta maka abin da ya shuɗe Allah ya ce inda akwai abin da za a yi a gaba ma Allah ya gafarta ya rasulallahi ai ya kamata ka huta sai manzon Allah ya ce afala akunu abdan shakura ashe ba dan zamo bawa mai godiyan Allah ba afala akunu abdan shakuran ashe ba dan zamo mai yawan gode ma Allah ba to kaga ashe duk bai wanda Allah ya maka to godiyan Allah yana cikin lawajin naka godiyan mu ma tana bukatan ma mu nemi gafaran Allah akan godiyan ita kanta istighfarin mu tana neman gafaran Allah ita kanta istighfari din sabila da istighfar ana son kai istighfar ala tamamil huduri wal muraqaba kana da cikakken huduri in ka ce astaghfirullah to ya zamanto har zuciyanka yana neman gafaran Allah har zuciyanka yana amsa kiran Allah ba a lokacin kana ce astaghfirullah ala ghaflatin ba astaghfirullah ala ghaflatin ba ba kana ce astaghfirullah zuciyanka yana kan kasuwancinka ba ba kana ce astaghfirullah lokacin kana cikin zunubin ba ma saboda shi sabon Allah abin da ake nufi da ka tuba daga sabon Allah shine lokacin da kace astaghfirullah to zuciyanka ya rabu da wannan sabani wa yajibu alaihi an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya zama mutum ya bar sabo dole a lokacin da ya ji neman gafaran Allah to dole ya bar saban in kana mutalabbisan biha in yana cikin aikata saban ne amma irin mu muna cikin aikata saban ma da mu ce astaghfirullah kuma mu ci gaba to wannan wani irin istighfar sunansa istighfarin munafikai to dai mu ambaci Allah ko muna cikin wani yanayi ne kawai kar ka ce sai na zamo cikin cikakken huduri da muraqaba zan ambaci Allah a aka ambaci Allah kayi kusa kana cikin ambatansa babu huduri a wani lahza kawai kana ce astaghfirullah ko la ilaha illallah kwaya ɗaya cikin wanda zaka faɗa sau dubu sai Allah ya karɓi wannan kwaya ɗayan ka samu huduri da muraqaba da mushahada a ciki ka samu zuciyanka yana haima yana haima a alam na soyayyan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi yasa aka ce ba sai wai kana cikin tamamul hudur wal muraqaba bane zaka yi zikiri ko kai istighfar saboda haka manzo Allah yace afala akunu abdan shakuran ashe ba dan zama bawa mai godiyan Allah ba to kaga manzon Allah yana godiyan Allah ne duk ibadan da yake godiyan Allah yake ya riga ya isar da duk abin da ake so ya isar shine awwalul muslimin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin shine farkon musulmai qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin shine farkon wanda ya bauta ma Allah shi yasa duk sunayen manzon Allah Abdullahi shine mafi cika shi Muhammad makami ne shi kuma abdullahi shine sunan na kamala amma shi muhammad makami ne ma'ana ya gode ma Allah ya gode ma Allah ya bauta ma Allah a dukkanin awalimu ya bauta ma Allah da dukkanin tasirifi ya bauta ma Allah da dukkanin nau'in ibada har sai da Allah ya kira shi da Muhammad Muhammad Muhammad ai daga hamdu ne ai ismul maf'ul ne ai Muhammad amma shi kuma Abdullahi shine sunan kamalan ma'ana shine cikakken bawan Allah wa innahu lamma qama Abdullahi سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده wannan abdu din shine sunan da manzon Allah ya taso cikin sunayensa Abdullah na'am Abdullah to godiyan Allah yasa ya zama Muhammad godiyan Allah yasa ya zama Hamid godiyan Allah yasa ya zama Mahmud godiyan Allah yasa ya zama Ahmad وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد Allah ne ya bashi suna daga sunayensa saboda ya girmama shi Allah sunan shi Mahmud annabi sunansa Muhammad saboda haka annabi mai godiyan Allah ne akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashkuru amma a larabci fassarar su daya idan ka ce alhamdulillahi na gode ma Allah ashkuru lillahi ina godiyan Allah amma bambancin alhamdu da ashkuru shi alhamdu a ammu mina shukur ma'ana alhamda wato godiyan Allah na alhamd ya fi gamewa daga kalman ashukur sabila da shi alhamdulillahi godiyan Allah ne akan ni'iman da ta iso gurinka wanda ka gani da ni'iman da bata iso ba godiyansa a kowane yanayi ko musiba ka fada a cika ce alhamdulillahi ala kulli hali in alkhairi ka gani ka ce alhamdulillah idan damuwa ka gani ka ce alhamdulillah shi kuma a shukuru godiyan Allah ne na ni'iman da ya iso hannunka abinda ka karba abinda ka samu shine wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid an gane ko shi godiyan Allah da alhamdu baya da lokaci kowane lokaci shi sa duk salloli Allah ya ce mu karanta Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin a gode ma Allah wannan godiyan kuwa ala kulli halin in baka da lafiya ne ma ka gode Allah bayi yin wani abin da da a ce ba daidai yayi ba in kana cikin talauci ne ma ka gode a'a idan kana cikin damuwa ne ka gode in kana cikin ittirari ne ka gode komai godiya shi yasa da mu ga tasbihi ma Allah yana daga cikin mafi girman ibada tasbihi ma Allah shine Allah yake faɗa mana akan annabi Yunus falaula an kana min almusabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun ba dan yana cikin almusabbihin ba menene musabbihin subhanallahi walhamdulillah tasbihi shine shine tasbihi ibadan mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun suna yin tasbihi safe da yamma ba su gajiyawa tasbihi shine addu'an da annabi Musa alaihi salam ya roki Allah da shi lokacin da yace waj'alli waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashruku kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira mu maka tasbihi da yawa mu gode maka da yawa kai ne ganin mu ne tasbihi shine ibadan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samawati wal ard kace subhanallahi walhamdulillah suna cika tsakanin sammai da kasai a wani ruwayan yace kalimatani kafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi shi yasa da akwai addu'a jami'ul li ashfaqil fada'il wanda annabi ya ba masahabiyarsa ya same ta tana ta tasbihi da safe dai shige ya ga har rana ya daga ya dawo ya same ta a gurin tana ta yi tana ta yi annabi ya ce in baki wani tasbihi mana wanda in kin yi ya mamaye duk abin da kika yi ibada ne na shekaru da yawa shekaru milamilai ta ce wani tasbihi ne annabi ya ce ki ce subhanallahi walhamdulillahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi a wani ƙaunin kuma wa mablaga ilmihi wa ayatihi babban tasbihi ne wannan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa mablagha ilmihi wa ayatihi wannan ibada ne wanda ismul a'azami ne ma ibada ne wanda shekaru dubbai za a yi ana yi kafin miliyoyin shekaru ma saboda ibada ne da ka nada ibadan kaunu gaba daya ta ce adadin halittun Allah adadin nauyin al'arshin Allah adadin yawan kalmomin Allah wanda Allah ya ce qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi ma nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi eh la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada da a ce kogi adadin shi zai zama tawada bishiyoyi su zama alkaluma to ba za su iya rubuta adadin kalimatun ba ba za su iya rubuta ba to shi wannan adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati babban tasbihi babban tasbihi to duk yana cikin babin abin da ake gode ma Allah subhanahu wata'ala saboda haka alhamdu shine godiya ma Allah ala ayi halin ashkuru shine godiya ma Allah da wata ni'iman da yake bance ka da ita da wani ni'iman da ya baka bi ni'imatin asbaghaha alayka da wani ni'iman da ya baka shi yasa yace idan kana son ni'ima ya dawwama a gare ka ba zai gushe ba to kana gode ma Allah akan wannan ni'ima wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid amma idan kana son ni'iman da Allah ya baka ni'iman ya gushe da gaggawa to ka bar gode ma Allah ka saka hadama a zuciyanka kana kallon ni'iman wani to a lokacin ni'iman da yake gunka zai zai gushe zai lalace ba za ka samu ci gaba ba amma in ibadan ka ya zama godiyan Allah ne ka samu abin da kake nema shine a hadisul qudsi manzon Allah yace Allah yace man istagala bi zikri an mas'alati a ataituhu fawqa ma udi sa'ilin wanda yake roƙo na ya haƙura da yawan wato yake yawan ambato ne yana gode min ya haƙura da yawan yin naci da roƙo a gare ni ni kuma zan bashi fiye da abin da nake bawa masu roƙo na ana fahimta ما شاء الله حدثنا أبو عمارة الحسين بن هريس حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله يسلي حتى ترم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تعكر قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم أبو أمارة الحسين ابن هريس يا بام الأباري دقى الفضل ابن موسى دقى محمد ابن عمرو دقى أبي سلمة دقى أبو هريرة أبو هريرة يتي من ذا الله يا كسن كان يسلي ya kasance yana sallah hatta tari muqaddamahu sai kafafuwansa sun kumbura qala faqila lahu sai aka ce ma annabi ataf'alu haza yanzu ya rasulullahi zaka na yin wannan wahala wa qad ja'aka anna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar bayan gashi ya zo maka cewa Allah ya gafarta maka abin da ya shude na zunubinka ya gafarta maka in ma da kayi zunubin Allah ya gafarta abin da zai zo a gaba ma inda akwai an gafarta annabi sai ya ce afala akunu abdan shakura ashe ba dan zama mai godiyan Allah ba saboda haka iya godiyan Allah ba mu isa mu biya godiyan Allah ba la nuhsi sana'an alaihi bal huwa kama asna ala nafsihi fi muhkamil ayat ba za mu iya kirga yaban da ya dace mu ma Allah ba ba za mu iya kirga godiyan da ya dace mu ma Allah ba saboda inna Allah qad ashmalana shamalana bi lutfihi qabla an na'rifa ma'anar lutfi ya rufe mu da ramin sadajin ansa kafin ma mu san meye rahaman kafin ma mu san kanmu mun taso ne kawai mun gan mu cikin rahaman Allah mun gan mu cikin yalwan jin kan Allah da tausayin sa saboda haka mu dage rahaman Allah ya yalwaci komai da komai rahaman Allah ba yi da iyaka rahaman Allah shine abin da ake nema ibada dai wasila ce ibada ita ce abin da Allah ya nemi mu bauta masa tunda ya nemi mu bauta masa to ya zama dole mu bauta masa amma mu san cewa rahman Allah ita ce abin da za ta sadar da mu da Allah ba yawan ibadan mu ba akwai wani mawaki Abu Nawas yana daga cikin mawakan batsa a zamanin wato zamanin da ya gabata a zamanin al-Abbasiyun sunansa Abu Nawas yana waka har irin na izgili akwai wakan da yayi da ilmasajid lil ubadi yaskunuha wa tubbina inda khammalin yusqina ma qala rabbuka wailul lil ladhi sakaru lakinnahu qala wailul lil musallina waka yayi amma a cikin wakan akwai izgili a ciki ma yana ce ku kai mu gurin masu giya mu sha giya mu koshi abun mu ku bar masallaci yau masu sallah su je su tai ba mu taba jin Allah ya ce wailun ga wanda suke shan giya ba amma mun ji Allah ya ce wailul lil musallin Harun Rashid ya ce a kamo shi wannan yayi ilhadi a kamo shi a yanke hukunci a kansa da ya zo sai ya yi magiya ya ce ai Allah ya ce mawaka suna faɗan abin da ba su aikatawa tantirin mutumin banza ne kafin ya mutu amma da ya mutu aka zo za a wanki gawansa aka kira imamu shafi'i ya zo ya masa sallah ce ni ba dan sallaci gawansa ba da aka zo da a wanki gawansa a ajiyunsa sai aka samu takarda a takardar sai aka ga wasu baitoci yana ce ya rabbi in azumat zunubi kasratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fa biman yaduzu wa yastadiru al mujrimu ad'uka rabbi tadarruan kama amarta tadarruan wa idza radatta yadi faman za yarhamu ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عطفك ثم إني مسلم wasu baitoci ne a ciki yana kaskantar da kai ma Allah da waka yayi yace ya Allah zunubi na na san suna da yawa amma na san afuwanka yafi zunubi na yawa ya Allah idan dai har tausayinka da jin kanka a iyakan mutanen kirki ne to mutanen banza irin mu gurin wada su je a tausaya musu ya Allah na roƙe ka ina kankan da kai kai ka ce na roƙe ka idan ka mai da hannu na baka amsa ba waye zai ji tausayina ba ni da wani mafaka zuwa gare ka ya Allah sai roƙo da kwaɗayin da nake a gurinka in ka mayar da hannuna wa zai ji tausayina ni dai na san ina son ka ji kaina ya Allah kuma na san ni musulmi ne ya shi kenan imamu shafi'i ya kama kuka ya zo ya masa sallah saboda haka duk abin shine ba a ana son mu yi gogoriyo wajen ibada na'am wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun amma mu san cewa rahman Allah shine abinda zai fice mu rahman Allah shine kofan da zamu nemi mu shiga duk ibadan da zamu yi in Allah ya katse mana wannan channel din to ibadan ba za ta kai mu ko ina ba ibadan namu ma in an ana ta a cikin sai a ga ibadan namu ma babu cikakken ikhlasi ma a cikin ibada kuma Allah ya ce wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ina fatan ana fahimta saboda haka aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ibada har kafafuwansa suna kumbura aka ce ya rasulullahi ka tausaya ma kanka zaka aikata wannan bayan Allah ya yafe maka ya ce baka da laifi ya ce inda laifin ma an yafe na gaba da na baya annabi ya ce afala akunu abdan shakuran ashe ba zan zama bawa mai yawan godiyan Allah ba حدثنا عيسى بن عثمان حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا duka ma'anonin hadisin yana komawa zuwa ga ma'ana ɗaya daga isa ibnu usman ibnu isa ibnu abdurrahman ar-ramli daga baffana yahya ibnu isa ar-ramli daga al-amash daga abu salih daga abu huraira yace manzo Allah ya kasance yusalli yana sallah hatta tantafika qadamahu sai kafafuwansa sun kumbura fa yuqalu lahu sai a ce wa manzon Allah ya rasulullah taf'alu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya rasulullah kana wahala haka Allah fa ya gafarta maka abin da ya shude na zunubin ya gafarta maka abin da bai zo ba ma sai manzon Allah ya ce afala akunu abdan shakuran ashe ba dan zamo bawa mai yawan godiyan Allah ba wannan ishara ne fa zuwa ga kowa fa an ce maka ga manzon Allah yana ibada da daddare kai da daddare da kake bacci me ka taka ga manzon Allah yana kuka saboda girman azaban da Allah ya tanadar wa gafilai mu kuma mu ne gafilan muna nan muna rafkane muna ta bacci abunmu mu ga manzon Allah yana nema mana gafaran Allah mu kuma mun zauna mun mike kafafuwan mu ya fi cancanta mu dage mu yi ƙoƙari ai busiri ya bisalta mana irin yadda manzon Allah zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtakat qadamahu durra min warami kafafuwansa sun kumbura saboda kum ibada kuma shine shugaban halittun Allah aljannan ma saboda shi aka halitta ba za ma a bude ba sai ya zo ya ce a bude ba ma mai shiga aljannan sai masoyinsa ba wanda ya isa ya shiga cikin ceto ran kiyama sai wanda annabi ya cece shi shi ne mai ceton amma gashi yana ibada har diddigensa suna kumbura yana ɗaura dutse a cikinsa saboda yunwa sai ka ga to kai mai kai kai ya fi dacewa da ka dage ka yi ƙoƙari domin ka cancanci shiga cikin rahaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan rahaman ba na wanda suke zaune ne sakaina ba na rahaman annabi ta rungumi ta shiga cikin kowa da arne da wanda ba arne ba da musulmi da kowa kowa ma yana cikin rahaman manzan Allah ba wanda baya ciki hatta munafikai suna cikin arzikin manzan Allah kafirai suna cikin rahama manzon Allah mu musulmai mu ne ma uwa uba laulahu ma tasaddaqna wa ma sallaina ran kiyama kuma sai yanda yace ayi haka za a yi sai yanda ya kasa haka da aka sarta to kai makanka abin da zaka dace da ka cancanci ka shiga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai cece su na'am annabi yana ibada ibada kharika wanda mu ba za mu iya ba dan gashi an ce maka sallallahu alaihi sallam zai bauta ma Allah har sai kafafuwansa sun kumbura a ce masa kai haƙuri ka sassauta ma kanka annabi ya ce ba zan zamo bawa mai godiyan Allah ba idan yaƙi aka tashi za a je ba tura yaƙi yake ya zauna a gida ba da shi za a fita a je filin yaƙi kuma filin yaƙin ba darbuka ake masa ko a masa lema ya zauna a ciki yana zaune yana jiran a yi nasara ko a samu karyan yaƙi ba shi yake gaba a gurin yaƙin sayyidina abubakar ya ce idan yaƙi ya kai yaƙi idan shaddal waqif in yaƙi ya kai yaƙi muka rikice to muna dawowa ne mu fake a bayan manzon Allah in ji sahabban da humul jibalu fasal anhum musadimahum in ji sahabban da ka annahum fi zuhuril khayl nabturuba min shiddatil hazm la min shiddati bayan annabi suke dawowa yajurru bahra kamisin fawqa sabihatin yarmi bi mawjin min al abtal multadim bayan annabi muke dawowa amma kun san wani rahaman manzon Allah annabi so daya annabi bai taba kashe wani da hannunsa ba bai taba ba da hannunsa annabi bai taba kashe wani ba ba a taba rawaito wannan ruwayan annabi ya taba kashe wani ba kuma ya kukuwa ashirin da wani abu ya je kuma duk ya kukuwan in gadan bayan yakin ma ya karya gunsa ake dawowa ba a hunainu yake ce annabi la kazib annabi abdul muttalib ba bayan an watse an gudu annabi ya ce ku zo ku zo ilayya ilayya ibadallah ana nabiyu la kazib gani nan ku zo ku zo aka zo aka taro yakin ta dawo ta yi karfi aka yi nasara akan kafirai amma bai taba kashe wani da hannunsa ba bai taba ba a wani ruwaya ne dai aka ce wani mai taurin kai ya dage ya ce sai ya yi mubaraza da manzon Allah ya dage ya ce shi a bar shi ya yi gaba da gaba da annabi annabi ya ce ku bar shi aka miƙo ma annabi takwabi annabi ya ce a bar takwabin annabi ya ɗauki sanda aka ce da sanda annabi ya bige shi ya faɗo daga kan dokinsa warwas gurin da annabi ya bige shi da sandan gurin ya ƙone annabi ya ce ban bige shi da sandan ba sai da aka tsona tsoma ta a jahannama da aka ba shi takobi ma ya ce a'a ma ya fa'alu samsamu bis samsami takobi kuma me zai da takobi shi kansa annabi shine takobin shine takobin mai amma ruwayoyi ba su rawaito ga wanda annabi ya kashe wani ba ita ba amma da ka ji an ce sayyidina ali sayyidina umar sayyidina khalid ibn walid sayyidina qaqa sayyidina hamza sayyidina duka amma annabi saboda rahmansa babu yanda aka ce gashi manzon Allah ya zara takobi ya yanke kanmu wani ya zo annabi yana kwance ya afka wa manzon Allah ya ce yau kan ka shiga hannu na wa zai raba ni da kai annabi ya ce Allah Allah shi kenan sai kwarjinin annabi ya kama shi ya kama makyarkyata sai yadda ta kwabo sai annabi ya dauka ya ce to kai kuma waye zai raba ni da kai sai ya ce kun kai ra'akhizin kai kan ai ba ka ramuwa ai ka zama mai irin halinka dai irin halinka nake so kaman annabi sai ya bashi to haka annabi yake rahmatun kulluhu وأزم وحزم ووقار وإثمة وحياء لا تهل البعصاء منه أرى الصبر ولا تستخفه السراء حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السهر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة علم بأهله فإذا سمع الآذان وتب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا تودأ وخرج إلى الصلاة محمد بن بشار يا بام الأباري دق محمد بن جعفر محمد شعبة يا بام الأباري دق أبو إسحاق دق أسود ابن يزيد ياتي ناتم بي عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغني لسلا النبي yaya annabi yake sallah faqalat tace kana yanamu awwalal layli annabi yana yin bacci da farkon dare summa yaqumu sannan ya tashi annabi baya zaman hira a waje kamar yadda ake zaman hira sai karfe 12 ka shiga gurin matanka annabi yakan shiga gida da wuri in yayi hira da iyalansa ya kwanta summa yaqumu sai ya tashi fa idza kana min as-sahar in karshe as-sahar shine dab da lokacin da alfijir zai keto Allah yana son wannan lokacin wal mustaqfinina bil ashar shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah yana son al mustaqfiruna bil ashar idan farkon dare yayi Allah yakan yi shela ya ce ainal qanitun ina masu bautan Allah ina masu ibada suke ainal abiduna ina ubbadu suke idan sulusin dare ya zo Allah Allah ubangiji sai ya ce ainal qanitun idan ƙarshen sulusin dare ya zo Allah ce ainal mustaghfirun ina masu neman gafara idan alfijir ya keto Allah sai ce ainal gafiluna ina gafilai kuma suke su tashi su yi sallah masu samu su yi sallah su ba su ne mara kananu ba irin mu da sai karfe takwas yayi mu tashi mu shashshara kwantsa a idan mu ba mu kiyayi wannan yana daga cikin alaman munafirci mutum yana gagara tashi sallan asuba in kaga baka tashi sallan asuba to akwai sunanka cikin kundin munafukai sunanka yana cikin sijilla na munafikai ka nemi tsarin Allah ka nemi gafaran Allah ka nemi Allah ubangiji ya dawo da kai alaman munafiki shine sallan asubahi da sallan la'asar wannan su ne alaman munafiki dan annabi ya ce na kusata na yi umarni da a yi sallah na sa a ɗibo kirare na bi gidajen waɗanda ba su fitowa su yi sallan asubahi na ƙone gidajensu in ji manzan Allah in ƙone gidajensu gaba ɗaya saboda haka ita ce ashaddu salati alal munafiqin shi yasa malamai suka ce ita ce salatul wusta hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli da sallan asubahi ita ce salatul wusta to yana bacci a farkon dare sai ya tashi idan lokacin alfijir dab da alfijir sai manzon Allah ya yi wutiri sai ya zo ya kwanta idan yana da bukata ma'ana tsakanin shi da iyalansa sai ya kusanci iyalansa idan ya ji kiran sallah sai manzon Allah ya tashi da sauri inda janaba sai annabi ya yi wankan janaba idan kuma babu janaba annabi sai ya yi alula ya fita masallaci sallallahu alaihi wasallam to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina ganin lokaci yayi da mu tsaya anan insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ubangiji ka kara mana soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka samu cikin cetonsa ya Allah kamar yadda muka yi imani da shi ba mu ganshi ba Allah kar ka haramta mana cetonsa ka saka mu cikin waɗanda da su yi masa rakiya ranar gobe alkiyama wancan satin ba mu bayar da addu'a ba wannan satin za mu bayar da addu'a insha Allah akwai nafilan da aka samu daga afar ana yi wanda ana yi a gurbin sallan walha idan mutum ya yi sallan walha a gurbi da ya yi sallan nafila raka'a biyu kowane raka'a fatiha ɗaya ƙulhuwallahu sha ɗaya bayan ya idar ya sallame ma'ana a gurbin da kai sallan walha ka iya saka shi cikin jerin sallan walha din an gane ko kuma in ka yi sallan walhan sai ka yi indimamin wannan nafila fatiha kul huwallahu kafa sha daya sai ka daga hannu ka roki Allah Allahumma in kana rizqi fi samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qariban fa yassirhu wa in kana qalilan fa kaffirhu wa in kana kathiran fa barik li fihi wannan addu'a sai ka karanta an rike ko Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qariban fa yassirhu wa in kana qalilan fa kaffirhu wa in kana kaseeran fa barik li fihi ya Allah idan addu'a ne dai mai falala idan ka roki Allah da wannan ka tashi wato cikin damuwa ka roki Allah da wannan a gurbin sallan walha to kafin wunin ya wuce Allah zai warkar da wannan damuwa insha Allah kafin wunin ya ƙare Allah zai warkar da wannan damuwa ko ka tashi a gidanka babu yanda za ka yi to kana neman ka samu sassauci to ka yi sallan wannan sallan walhan ka roƙi Allah ko ka tashi za ka tafi wani abu na neman nasara to ka yi wannan ko ka tashi za ka tafi wani wajen taro da kake neman ka samu wato najahi to ka yi wannan addu'a ka yi wannan sallan walhada sallah nafila raka'a biyu din da wannan addu'a insha Allah du'a'un mustajabun kamar yadda aka samu daga gurin magabata Allah ya karbi ibadan mu Allah ya fi mana kurakuran mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima umul wal qatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته